نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurin a markaz ahalu sunna wa jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba uku ga wata na rajab hijira shekara 439 wanda ya dace da 21 ga wata na uku shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 34 a wannan littayi alwajiz fi aqidatu salaf salih kenan takaitaccen littayi na mai bayanin aqidar magabata na kwarai wannan shi ne abinda yake ma'ana da tayin kenan yau za mu darasi na 34 darasi na 34 a wannan littafi muna cikin bayanin aƙidar ahadus sunna wal jama'a kan mas'alar cewa shaidanu suna wasuwasi ga ɗan adam suna neman mahallakai shi a kullum mun karanta aya ta ƙarshe a darasin na 33 wadda take bayani shaidanu suna wahayi suna yawo da maganganu zuwa ga masoyansu don su rinka jayayya da ku masu imani kan sa muku shakka cikin lamarin addininku ce idan kuka musu da'a kuma kun zama mushrikan wannan shine karshen bayanin kin za mu tashi wa annan la yusallituhum ala man yasha min ibadihi li hikma Allah subhanahu wata'ala kan sallata shaidanu su yi illa ko su cutar ga wanda ya so a cikin bayan shi asali Allah da ikon shi aka yi su ne sababi ya kawo wace kala ta'ala wastafziz man istata'ata minhum bi sautika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awlad wa idhum wa ma idhum ash-shaytan illa ghurura wannan shaydan bayan ya tawaye ga sujada ga adam yaki kuma ya nemi a jinkirta mishi tashin kiyama dai bayan wannan bayanin Allah ba shi damar ka je ka huzgi duk wanda ka sami iko ta wata hanya bi sautuka wa ajalib alayka ta hanyar murya nan sauti suna cewa ta hanyar waka wake-wake ta yada maganganu na rudu ga halakawa ga bayan Allah haka wa ajalib alayhim bi khaylika wa rajulika haka ka kai musu hari na neman kai hari ta hanyar dawakai da 'yan sama da 'yan ƙasa na ce wani kinaya ce ta kai hari ta duk wata hanya ta batar da bayi shi ɗin zibi babu wata hanya da zai samu damar yin ta ta kowace hanya zai 'yan aiken shi ma'ana 'yan 'ya'yan shi 'yan yada ruru da halaka gabanin adam ta kowace hanya da 'yan sama da 'yan ƙasa wa sharikun fil amwal wal aulad kai tarayya da su cikin iya da cikin dukiyoyinsu da ɗiyansu an san tarayya da shaidani cikin dukiya mana neman ta ba ta halaka ba neman dukiya ta kowace hanya haka ta iya nan bayani ya gabata hatta a wajen saduwa da iyalai shedan kan bujiro maka shi yasa manzo ke bayanin cewa duk wanda zai wajen iyalan shi ya karanta bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana wannan addu'a ce ta neman Allah ya kare ni da ni da shedani da abin da Allah ya rasta mu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan addu'a wanda ya karanta ta lokacin saduwa da iyalan shi in Allah ya kaddara samun ɗa a wannan saduwa shaidan bai iya cutar da shi kenan ga ba haka ba shaidan ya samun damar cutar da ɗan da aka aiwa kenan hatta a wajen aiwal iya samun wawayen iya mana suka samu ɗa rikitacce kada yadda za ka yi da shi wannan shi ya ce wa idum ka yi ta musu dai alkawari na ƙarya ka yi ta musu alkawari daga duniya sai kaduna aikace alima haushe eh daga duniya ba ta yi lahira daga duniya ya kaduna hanyoyi dai na ruru ya ce wa ma idu mu shaitan illa gurura shi kuma shaitan ba abin da ke ma dan adam alƙawali illa alƙawalin rudu kuran ya turban shi halakar da shi ne kuran wannan aya tana karanta kenan shaitan Allah ba shi damar tasiri ga dan adam amma yace wa yahfazu Allah ta'ala min kaidi shayatin wa makarihim man sha min ibadi yanda aka faɗi Allah iya barin shaidan yayi tasiri yayi illa ga ga cikin bayin shi kuma a lokaci guda akwai bayi da Allah ke karewa Allah shi kuma ya kare su daga kaidin na shaidan Allah iya kiyaye wasu bayin shi daga kaidin ko makircin shaidani yace qala ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون yace Allah subhanahu wa ta'ala na cewa innahu laysa lahu sultan shi shedani ba shi da wani ƙarfi ko rinjaye alal ladina amanu ga waɗanda suka yi imani imani kada cewa ala rabbihim yatawakkalun sai imani da Allah kuma sun dogara ga Allah kiran bayi masu imani na gaskiya masu dogara ga Allah shedan bai iya tutar da su magana kenan sai Allah ta inna ma sultanu wa'inda suke yake da damar rinjaye su ya gallabe su Allah ladina tawallawnu wa'inda kenan ke samun damar mana galaba sai rinjaye su wa'inda suke mana mabiyan shi masu jibintar lamarin shi wallazi na hun bihi mushrikun wanda suke tarayya da shi kenan mutanen kwarai masu imani na gaskiya da dogara ga Allah Allah na kare musu sharrin shi magana kenan yace wa min usul aqidat ahlus sunnah wal jamaa daga tushe na aqidar ahlus sunnah wal jamaa التصديق بالفراسة الصادقة للصالحين والمتقين وهي حق aqidar ahlus sunna wal jamaa bayan mun ji magana karama nan ya sai maka bayani alfirasa mutum mai hangen nesa wani zai tsaya ne diba abu in yi diba yawancin wani magana ta magana ya diba kaza kaza ce wannan kudin kaza zai wakana ko kaza ta hanyar hangen nesa da abin da yake wakana ya ce kaza sai kuma abin da ya samo daidai shine firasa mutum ce gaskiya a yanda wani abin ke tafiya gaskiya za samu kaza wani baban da gaiwa ba a diba tsarin yadda abu ke tafiya sai aiki da tunanin shi na kudin kaza ana kaza kudin kaza zai wakana da su kaman kwanaki da suna yada wasu bidiyo ko zarusa na wannan Muhammad Awad albanin Zaria rahimahullah Allah ya kan shi na yadda rika bayani zaka ce kaman yara ya yanzu irin da rika bayani kan maganar Buhari Buhari tun Buhari ka hayya da lokaci yake bayani yan Najeriya kuna maganin Buhari Buhari Buhari ko yawa ba kwa samu abin da kun tsammani kai tsaye saboda Buhari zai zo ga da shi amma iya tare da wasu wannan da kuka sani wannan tsahin barayin wannan tsahin yan duwa suke matuta da kusan tanda tare suna gindi shi wasu barin shi kuma ya ce a ra'ayin Buhari inda yake sa in asu a gyara ta a Najeriya inda ya za gyara a Najeriya sai kun sha wahala kwarai sai kun yi wayo wata kwan ya ci gaban kamun da rashi ake abin ka nuna lissahi ne da rayuwa da kai da kawowa wallahi ka ce maganu da yawa yar kai sai ka ce kamar a yanzu iya raye ake abin shi ce firasa kurin hangen nesa mutum ya diba abu kuya ce wannan kaza ne kurin shi ne ta firasa to kenan ahlu sunna wal jama'a suna gaskanta akwai firasa ta gaskiya ga bayan Allah na kwalma tsoron Allah kuma gaskiya akwai tabbas akwai ta yace wa tasdiq bi ru'ya as-saliha wa hiya juz'un min an-nubuwa kuma ahlus sunna wal jamaa suna gaskanta muhliki na gaskiya iya ɗaya daga cikin juz'in annabta dan wasu da salama yayi lokaci mai tsawo kayan wahayi mulki yake abin da gani a mulki da zakon kamar abun haka yau kana wa annaha bushra min Allah ta'ala li 'abdi kuma bushara mulki na gaskiya kaga abu kuma ya zamanto haka nan wata bushara ce daga Allah ga bawon shi wa fatihatu khairan lahu fi umuri dunya wal akhirah kuma mabudin alkhairi ce ga wannan bawa cikin al'amuran duniya da lahira wa fi wa fi akhir zaman la takadu ru'ya al mu'min takzib karshen zamani zai zo za gano masu imani idan suka yi mulki zai zamanto kusan abin wakana kuma ya kawo inda mauliki yake zamantowa haka kan annabawan Allah ya ce qala Allah tabaaraka wa ta'ala inni ara fil manam anni azabhuk fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin labarin bayan Allah Ibrahim alayhi salam da dan shi Isma'il bayan yayin mauliki kuma an san maulikin annabawa gaskiya ne sai ba ɗan labari inni ara fil manam anni azabhuk ni na gani a maholiki an gwada mu a maholiki ina yanka ka ya ce fanzur ma za tara tana abu ne wanda ya shahi yaron ba shi bada ba za a yanka yaron ne za a yanka ya ce gani dai abin da na gani na umar na kenan na lamarin yanka ka ci amma ka je ka duba mai shawararka ka amince ko baka amince ba قال يا أبتي فعل ما تؤمر كي سي وانا يارو ce baba kayi abin da aka maka umarni na menene cewa kenan ya san umarnin Allah ne if'al ma tu'mar kenan ba ra'ayin uban bane ba mulki ne gaskiya na annabawan Allah yace kayi abin da aka maka umarni satajidni insha Allah min as-sabirin kaga shi ma kuma yace eh kai ka bi umarnin Allah ni ma kuma in Allah ya raka kaga bai buga ba in Allah da zaka same ni cikin masu hakuri akan mai kauya ga umarnin Allah nan dai magana kaga wannan wani mulki ne tabbatacce daga wa'annan annabawan Allah guda biyu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yabqa min an-nubuwwati illa al-mubashirat babu wani abu da ya saura na annabta irin da ake ma annabawa sai sauransu illa mubashirat wannan kalma ta al-mubasharat sabai bisa gane ma'anarta ba qalu umman mubasharat menene al-mubasharat sabai menene al-mubasharat yace a ru'ya saliha maholiki kyakkyawa kyakkyawan maholiki maholiki na gaskiya bai tabbata a ana samun shi وسأل أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة wannan aya da take maganar bayan Allah na kware suna da bushara a rayuwar duniya lahira Abu Darda yake tambaya Ya Rasulullah me ma'anar wannan aya kaga sabai larabci da gangariya amma me ma'anarta tafsirin ma'anar wannan aya kenan a ce aka ga al-bushara me abin da ke boye rayuwar duniya wata lahira amma me ma'anar wata bushara ce ke na masu imani gare su a rayuwar duniya da lahira wata bushara ce za su samu faƙada sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya cikin sunan turmuzi wanda tabbata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya ce ma Abu Darda ma sa'alani ahadun anha ghairak mun unzilat yace wannan tambaya da kamani Abu Darda babu wanda tambaye ni kan wannan aya kafin kai kai kawai da malaka kai ne ka mun tambaya kan ma'anar wannan aya tunda aka sauka musulunci da tunda aka sauka da ta babu wanda ya mun tambaya sai kai yace hiya ru'ya saliha ya rahal muslim autura lahu ita ce kenan maholiki na gaskiya da musulmi zai ga wani abu kyakkyawa kyakkyawar bushara a gwada mai a maholiki ko ne ya gane mai mulki na alkhairi ya bashi labari ita bushara kenan Allah na wasu masu imani tun daga duniya Allah ya gwada musu wani abu sakamako su gani a mauliki Allah ya gwada musu ko wani ya gani ya musu maulikin ya gane musu maulikin hakan samu hakan kwarai wannan shine bayani kan akidar su kan magana ta mauliki na gaskiya ko hango hangen nesa wannan ya kare sai yanzu sai manhajul talaqi wal istijlal inda ahli sunnah wal jamaa manhaj mana tsari manuwa hanyar da ahli sunna wal jamaa suke ɗauko maganganunsu suke kawo hujja da me suke kawo hujja me suke ɗaukowa daga ina suke ɗauko abin da suke kawo hujja da shi kuma yaya suke kawo hujja da nasusun da suka samu ina suke kaza mai hujja ina za su ɗauko kuma ta yaya suke kawo hujja da nasun da suka ɗauka shine manhaji tsarin ahadu sunna wajen ɗaukowa da kawo hujja yace wa min usul aqidat salaf salih ahlu sunnah wal jamaa iya daga cikin tushe na aqidar magabata na kwarai ahlu sunna wal jamaa gata yace fi manhaj talaqqi wal istidlal hanyar su ta doko magana da hanyar su ta kawo hujja da abu menene اتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والتسليم لهما شين بن كنا بيسكي بيايا game da duk abin da ya zo a cikin littafin Allah mai girma da buwaya da abin da ya inganta na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma zahiri da baɗini za su tafiya biyayya ɗari saman ɗari ciki da waje wata salimu lahuma kuma suna mai wuya kina shi ne yarda wadda babu kokonto kanta kan abin da ya zo ga ƙur'ani ko sunna shi lahuma domin ya kwaki nan da al'alkitabu wa sunna ya kawo faɗar Allah ya ce ƙalar Allah tabaraka wa ta'ala وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا عذاب كان آية 30 شدة يجي الله ما جرما دبوانا شوى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة بيدا شوى مؤمن نمجي ومؤمن نامجي إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا الله دمنزيشي سكا حكم تونا الأمري bayan Allah ce kaza manzo Allah ce kaza an yi kullum min khayr min amrihim a ce kai kana da ra'ayinka daban bayan Allah ya ce annabi ya ce daga a to ni ya kamata amma dai kaza wannan magana kenan ai mutane su ce maka wani ma zai ce maka eh lalle ya tabbata akwai da sunna to amma mu anan malikawa mu anan shafi'awa ko hanbalawa kaga ka samu matsala eh lalle ka ce eh lalle hadisi ya zo ya tabbata haka ne ya zo amma munan malikawa kaza shi ne ta irin mai irin wannan magana inda imam malik na dare wallahi sai ya bude lashi bai bar shi ya zai mana malik bar shi bai cikin miliyan malik ba kashi da malikiya kun dan tawaye ne kur yace idan al bai dacewa ga mummuni namiji ko mace idan Allah da manzon suka yi hukunci a ce shi iya da zabi daban kuma ya rihe ayar cewa mun asilla wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi kenan sun ce ya saba ma da saba musu to faqad dalla dalalan mubina ya bace bata mai a bayyane karara ba wani shuba batacce ne kurin an gane batacce ne kabar wannan duk mutumin za ce Allah ce annabi ya ce ya kawo wani magana daban to kan kana batacce kaka kaka busa nan kun rike shi kurin Allah kiyaye dan batacce a hili ki Allah ce وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله wa sunnata rasuli sallallahu alaihi wasallam ruwayar da hakim haka albani cikin ya inganta da ruwayar cikin amishkat nan bayan waccan aya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tarakatu fikum amrayn na bar muku wasu al'amura guda biyu na bar muku wasu abu guda biyu wannan abun guda biyu da na bar muku don ta dillu har abada ba za ku ɓace ba mata masakatun bihi ma matuƙa ko rike su kaji abu biyu ya riga ya bar mu ko da shi ya koma ga Allah to ga abu biyu na ya gaya mana in dai mu rike su ba mu ba ɓacewa an ƙare shine kitaballah littafin Allah kenan alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani da sunna sun da wata hira ta hayaniya wani ya ce ne wani ya ce wani ya gama wani ya gama kaza duka maka mutane ne da kaji na mata to an bar Allah an bar annabi an shiga maganganun wasu wanda ba su da isma a wajen Allah kuma ka bi kenan kurin shi ɗaya ne ka ta kenan Allah kiyaye wannan ya ma wannan shinhuda bayan bayanin iya so gaya maka ina ne tushe da ahlus sunna ke ɗauko nassi saka hujja ya ake kan hujja shine ke gaba kan abin ga kenan Allah da manzon shi Qur'ani da sunna shine jigo wa ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunna wal jamaa la yaquluna kitabullah awwalan thumma sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam ahlu jamaa aqida shi kasa kuma su cewa aka ma alaman da ko ka kama hukunci kadiba mai Qur'ani yace in babu a Qur'ani kuma sai ka koma sunna an babu a sunna haka suka zaba wani kamar mataki mataki ne kamar wani da dama an ce da kaji wannan manhaj kin magana to an bar an bar hada sunna jama'a zai shiga ra'ayi zai shiga yawo ba a raba kitabul lil sunna abu guda ne ko da an ce a littafin ai a qur'ani ta ai sallah ko ana ka ce ai zakka ka san biyan bukata a bayan zahirin ya ake sallah bayani yanta ko zakkar a qur'ani aka san kenan abin da tare bisa rubuwa da ki qur'ani da sunna tare suka tare da ƙur'ani da sunna tare suke ba ta rabuwa ba ce ƙur'ani kuma kuma daga bayan sunna a da man tare ke tahiya sak eh tare suke tahiya da shi na shi na saka alƙur'ani zan waye karantas yanda ya tahi da wannan ƙur'anin haka zaka bi ba magana ƙur'ani da ban sunna da ba tare suke tahiya kun ga manzon Allah ya cewa sallama utitul qur'an wa mislu ma'ahu an ban qur'ani da wani abu kaman tare da qur'ani kaman alqur'ani mana shi ma kaman alqur'ani sunna kenan wa yu'allimu alkitaba wal hikma kun kada Allah ya bada qur'ani wa yu'allimu alkitaba wal hikma wa zakim kenan ahli sunna ba sa cewa da farko sayan Allah kuma daga ba sunna a bal kitabullah wa sunnat rasuli ma'a kurin suna kan hujja da qur'ani da sunna tare bisa da basu لأن الله تعالى قارن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع كتابه في كثير من من الأدلة دوما الله بكل ما دبوايا يا حد قرآني دا سنة أتكين للتاين شي أولي ديوا كو دليل حجوج كو دليل ما سيوا إيا كو إيا قم كتاب وسنة وفرض طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على عباده kuma Allah mai girma da buwaya ya tilasa shi ne ya fadatta mai da'a kuma dawa manzan shi da'a ya tilasa da'a gare shi ga manzan shi akan bayi shi ya dora ma bayi wajibcin biyayya ga Allah ga manzan shi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam mubayyinatun lil ma'ana alladhi aradahu Allah ta'ala fi kitabil aziz wa shar'il hakim shi ita sunnar ma'ana sunnar manzon Allah sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon shi ita take bayyanar da ma'anar da Allah ke nihi abinda Allah ya alittayin shi a shari'ar shi sunna take bayanin dalla dalla manwar abinda Allah ke nihi gaban shi Allah sabka da littayi ya sabka alqur'ani wa ke gaya maka manwar aya kaza manwar aiki kaza ibada kaza yaya ake yanta me manwarta sunna take maka wannan bayanin kenan abin da tare suke tafiya yace wala yasuqu li ahadin ayyan kana mukhalifatu sunnati ba'da an tabalughu yace bai bai halitta shi mana lasu la mana la yujuz bai halitta ga wani kowane ne kowa yake ayyan kana bai halitta ga wani kowa yake ya saba ma sunna bayan ta zo mishi ka ci ai kai ga naka ko ga kai fahimta ka bayan abin ya tabbata a sunna yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala qala Allah ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun nahal ayat 44 yace Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anzalna ilayka adh-dhikra mun sabkar ma da alkur'ani shine zikir mun sabkar ma da alkur'ani kamar mai tambaya ya tambaya me dalilin sabkar mashi da alkur'ani yace li tubayyana linnas ma nuzila ilaihim dan kawa mutane bayani duk abin da aka sabko musu kenan bayanin abin da Allah ya sabkar manzon Allah ke bayanin shi wannan shine hujja karara a Qur'ani da sunna cewa wajibi a yi da'a ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya Qur'ani na ibada na, na sauran ibadodi da duka manganin shi manzon Allah ke bayani yaya ake nihi an ce mu yi sallah an ce mu yi zakka an ce mu yi haji duk abin da aka ce a yi na ibadodi yaya ne za a yi su dole idan mutum irin masu su Qur'ani kadai dole idan ka rike mutum ya sha ya ajiye sunna a matsayin aiki da maulanka da ra'ayin malamin shi ko na tsakar rana domin ya ki sallah ne ba diyan da ya kare yawon shi bai kama sallah da yake a Qur'ani kenan haka zakka ta wani wai ina mai wannan bayanin ta dan uwa ina gawo idan ka rike qur'ani baka da mahuta ci a'a ko me a gwa qur'ani eh to yanzu ba ni misalin a ina ka samu zakka sai ta manja da hasan da ashara misaliya manja da hasan da ashara misaliya kashi gwa qur'ani kidan suka wan kalma abu gida goma ka wani daya to shi shi Allah ta manja bil hasanati falahu Allah ce shi za a ba ba shi zama da ba shi larabcin in da ka ce fa alaihi ma suka ce shi larabcin ta Allah yi wanda ya zo da hasana kaddara ma ratun ma ka ce hasana kin muni yaka ne ya ji aka falahu shi za a ba kenan ya kara mai kudi a cikin batul mali ya dauko ya kara miliyan goma ya kara miliyan daya ya tsutsu shi ne matsalar kenan kai baka san ba larabcin kuma kana yau da kada banza dan aje mun aje qur'anin mu yi aiki da larabcin gangariya a ina ka samu wannan kaga wannan hibin zaci kai an sha duka ta asaniya goma fara daya a jika goma fara daya in samu jika goma kuma kuma ran ka bada yau kai kasuwa ka samu jika jika guda wai tsawar dala 20 in to kaga wannan ka bar qur'anin ka bar shi da kuma ka bar shi komai ka bar da kake da 20 kuma shi ba kamar dogara 20 ne shi Allah ya ce falahu man ja'a wanda yazo bil hasanati da kyakkyawa to kaddara masa da ya ce ko bai ko ya ka ce falahu za a bashi ashir amsali ya limki goma kuma ce ashara misali ba kuma ka ce ba ko ka ce sha ka daya nasu haka ce ko ce ashara misali shi kaga abun ma shi goma za a baka ba ma ɗaya za a baka ashe goma za a baka kai da za a ba Allah kiyaye duk abin bai da bai bai da ma na gurin shi ana magana zakka to kaga dole ka koma ga sunna ita wani aya tana magana wanda ya zo da aiki na gari za a bashi limki goma za a bashi ba shi bai zo da goma ba man ja bil ashara wala wala wahida wala ko a shi wanda ya zo da da in ka zo da daya za a ba goma to yayin maka dago zakai wai wai shi in ka zo da jika goma ka ba da daya kaga abin kwata kwata ba da alaka da ayar hauka da kun kun ya zama ku shi ne shi ne kurin karshe kun kada kai abun ya dai bai kai kun ya da mai rikici kurum kuma sai bai dauka nan ba amma kuma ya ga yace idan ne gaskiya akwai matsala haka kace kace gaskiya akwai matsala haka yace mun akwai matsala amma kuma yana kake da shi amma ni buga buga yace maka sai ka yace gaskiya akwai matsala kai bai matsala ya san ba mu huta ba mu huta gare su ya ajiye qur'ani amma kuma iya cikin rudu wallahi dole ka rike wallahi bai muta ko illa dole shiga rudu wallahi ba su da madogara in dai mutum aje sunna to wallahi ya shiga daji wallahi Allah kiyaye kuma karshe mai ra'ayi kaga duka ma addinin ka daga wala mai ra'ayi sai ka diba dukkan addinin gaba karshe mai duka suka naka shi gaba daya domin shiga yake cikin shakka ke shiga rayuwar shi ya bar nan bar sai ka iya yawo duka imanin gaba daya bar shi saboda iya cikin shakka bai da tsuwa babu madogara abin da yake kan shi bai da madogara din da yake kaga ya samu iyaka bai da mota kuma kuma shi kuma ga sunna an ce mai ƙarya ce an ce mai halaka ce wani malami ya kama ayoyi ya mai fasara da gina ma ya mace da fasara Allah shirya da mu ya ce kenan nan Allah da ya tabbatar da cewa Allah ya saukar da alkur'ani wa anzalna ilayka zikira mun sabakar ma da alkur'ani litubayyana linnasi dan kawa mutane bayanin ma nuzil ilaihim abinda aka sauko musu shi zai bayani wala allam yatafakkarun dan su yi tunani ka abinda Allah saukar yace wa ahlus sunnati wal jamaa aqidar ahlus sunna wal jamaa يرون اتباع حد النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في كل صغيرة وكبيرة su suna ga bin karantar wa sallallahu salama da sunna shi cikin koma menene karami da babba wata salimin ha kuma a maika wuya ka maika wuya da abin da ya zo a sunna kurin ka yarda ya ce wannan shi ne sabilun rahama wannan jad walfauz bi ridwanin jalla wa'ala kuma yin hakan shi ne hanyar samun rahama ta Allah da tsira da samun rabo da samun yardar Allah mai girma da buwaya ya ce ƙalallahu tabaraka wa ta'ala wa rahamati wasi'at kulle shai fasa aka tubuha lillazin ya taƙun wa yutuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده التي ورحمتي وسعت كل شيء التي رحمتا تايلو تكومي كومي إيا كالكشر رحمانية تعالى هكاول إيا تي كن بتدين دي قرن شيء كاول تنهي بتدين نعمة الله حتى كاول إيا تكن نعمة تعالى من الدنيا yace wannan ni'ima ta da ta gama komai da komai fa sa aka tubuha zan tabbatar da ita lillazina taqun kenan wannan kawuri tana hakiya kawuri ya mutuwa ta suka halin azabar Allah a kare amma Allah zai tabbatar da wannan rahama ta shi lillazin ya taqun ga waɗanda suke jin tsoron Allah wa yutuna zakata suna bada zakar dukiyarsu wallazina hum bi ayatina yu'minun wa suke imani da ayoyinmu kenan su Allah zai tabbatar da wannan rahama a gare su kenan har abada eh Allah sama lansu sai ke wadin wa'annan siffofin wa'annan masu tsoron Allah bayan ba da ka imani da ayoyin Allah ya ce allazi tabi'una rasulun nabiyar ummi suna suke bin wannan manzo annabin annabi wanda yake ummi wanda bai san ba karatu da rubutu wannan kwanaki da muka bayan cikin tafsirin mana kisar annabi isa alaihi salam na wannan bane ga mun tambaya daga baya da na kama magana isa alaihi salam bai san ba bai koyi ba karatu da rubutu amma kuma yana karantawa iya rubutawa da ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai karantawa bai rubutawa sai ce gato kamar annabi babu kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce shi bai karatu bai rubutu illitare ne kenan la cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ba karatu da rubutu wata mu'jiza ce ƙara hujjar annabin Allah ne me ya wakana cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallama a zamanin da wata al'umma ke alfakari da iya magana ta balaga da fasaha sun kware suna abun faɗi a ji ƙwararru a cikin su larabawa in iya magana tsarin magana to sai ga wani ya zo don gudun wani ya kawo haida cewa ai wannan kware ƙwararren ilimin fasahan da balaga ƙwararren ilimin larabci ne ƙwarewa ce a larabci shi yasa ya zo da littafi ya gagari kowa kurin gwani ne ba wani wahayi sai a heka shi ya zo shi bai karantawa bai rubutawa heka gwada mai aka rubuta amma kuma kowa ya san kayan annabta idan ya kashi karama kan annabta kowa sai shi ummi ne amma heka shi yanzu ya zo da wani abu abin karantawa a rubuta kuma ya kalubalanci masu karatun da rubutun ku zo da irin nawa in kun ce tsari ne ni na tsara to a ku gwanne ne har aka ba su dama ma ku gamu da aljannu da mutane ku je ku nema goyon baya a ko'ina a duniyar larabawa ku je ku haɗin gwiwa da mutum da aljani ku zo da ƙur'ani ana kamar wannan sura goma kai ta kai kalubalen ƙarshe Allah ce su zo da sura ɗaya ta alƙur'ani wannan shi ne ƙalubale da yake bayyana da cewa wannan kurin manzo ne na Allah ya yi ƙarfin tsarin wani kuma sun sai jarrabawa abin da kana faɗi ga ya gama dariya abu kanka ya tsara ma dariya kana tsaro naka ka ce gaba da Qur'ani ina na mun ta cikin sira wani cikin suka musulmi daga baya iya cikin ƙwararru wajen ilimin ilimin larabci ka hanyar musulminta ya zo ka'aba wani musulmi sai ya ɗauko wata safa ya rubuta su ayoyin qur'ani ya zo duka cikin ka'aba ya tsere sai ya yi gaba baiwa ga bai ne da wannan ya zo sai diba ya diba ya karanta da ya kare karatu kare sai sai kara yayi wani sauti ya kara ci waye wannan da kai na samu da rubutun da kai na abin ya zo aka ɗauko aka sake ce ka a ce wannan abin irin abu mutanen muhammadu ne suka gano irin rubutun musulmi ne wannan iya cikin saubin da ya sa ya musulunta yanzu wannan tsarin baiwa wani waye wani wani kwazai tsarin irin tsarin wannan abin abu na sananne na cewa to wannan shine kai manzo Allah kai da bai san larabci ba a wata mu'jiza ce a gwada ma duniya ba tsari bane ba na wani inda tsari ne bai yanzu ka zai rubutu tsara inda zai ka rubutu zai shine tsara kwarewa ce wajen rubutu da san iya larabci da tsarin larabci shi yasa ya kawo abin da ya kowa to bai karantawa bai rubutawa ku masu karatun da rubutun ku kawo kamar shi wannan shine mu'jiza ke manzo Allah san ga karatun rubutu ba Allah ya bai hana shaka nan da ya zama to Qur'ani mu'jiza ce daga Allah fa mun kai muku labari annan na Yusuf al-Kindi cikin masu falsafa ilmin ilmin larabcin yanzu kware a duniya sanannu wajen kirkar larabci wanda almajin suka ce malam kai ma a matsayin ka kwarewa ka kamata kai ma ka kawo wani littafi wanda zai ci karo da Qur'ani shi kai ma musulmi suna fari kai ma ka kana ka ya zama abun wadi a duniya a kwarewa ta larabci yace safa'an zan yi ya kebance su hutawa ya jima a gidaran ne hutu kamar zama yan jarida aka zo aka taru yau sulkin da ya wuto zai ka sabon magana shi ma ya tsara nashi da ya zo yake ba su labarin cewa na bude wata sura ta ma'ida ce bude ya ce a wasu 'yan shekaru guda biyu kanana ya ce na bude na diba na ga yadda tsarin yake an haramta an toge an halitta an yi kaza ya ce wani tsari da aka yi a wannan sakar biyu ya ce wallahi tsarin wannan da aka shi a ɗin wani zai yi sai ya yi bolin-bolin mujalizat zai iya da kayan wannan abin ya ce da haka a gaskiyar magana ba zai bai yi ba zan iya ba kurin bai yi wace wani wannan littafin wani kalmar bai yi wace kurin kama kama kama kama ku sha wahala kurin kama ku sha wahala tsari ne wa kurin daga Allah kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce ummi ba suka bane ba na kasa bace ba a sheda ce annabi ne daga Allah manzo ne daga Allah littafi ne daga Allah ba wani ba wani bai shi ba shine kenan wannan masu imani kenan Allah sai suna biyayya a manzo wanda yake annabi al-ummi alladhi yajiduna maktuban indahum wanda kuma su sun samu labarin shi a rubuce a littattafan da yake wajen su masu ilimin halin kitab labarin shi komin sufa shi kuna bai ne haka sun abdullahi bin salam ya ce da ya gama zana ma ya san shine wannan ga danka kasan danka ne ko sama da haka ma a takaice wannan shine maganar ahlus sunna suna biyayya ga annabin da Allah ya aiko sallallahu alaihi yace wa ahlus sunnati wal jamaa yattabi'una ba'da sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma kana alaihi ashabuhu al-kiram radiyallahu anhum ajma'in min al-muhajirin wal ansar umuman والخلفاء الراشدين خصوصا yace ahlus sunna wal jamaa suna biyayya bayan biyayyarsu ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suna bin abinda sahabbai suke kan shi dan kun san su dewa duk dan bid'a ce dan bid'a ne zai kawo maka aya da hadisi abusu in kana aziz su an ce sauran bid'a gaban da ba masu yan kada kawo ba su da su ne ba su da kasan su ne matsalar su babu wani yau a ce a duniya ga wane sananne kwarai malami wane wai dan kada kawo disi idan kuma yana yace me kuran su ba su ma da dogara ba a cikin magabata da masu ba su ma da a ce a cikin magabata ga wani kwararre irin su ya shirme ne ba su da madogara da masu wannan ba magana su an kanta an bid'a ana magana wanda suke da malamai magabata wannan ya shirme ne kuran eh suna ta yana kuma kan jahilci ya ce kini muna magana ahalu suna ‘yan bidoyi duk aka sun kama suna kawo hujja da ƙura'ani da sunna mai matsala sun kama ƙura'anin sun ka sunna amma suna kawo su ne idan suka ce aya sun samu kaza da kaza aka musu tambaya a cikin magabata waye ya kawo wannan tafsirin babu na misali ake kawa a kan maulidi ba suna sai kawo suka suka aya ba da hadisi in ma hadisin ƙarya a wa Allah ƙarya a nama ƙarya ko ku aya a murguɗe ta a ce haka take ni an ka ce a cikin magabata waye ya kawo wannan aya wata tafsirin daga za samu maulidi babu kudin shi ne ko malamin shi ya ce a yi yau da babu an gano koma baya magabata babu daya cikin karni ɗari uku da ka shekara ɗari uku da annabi ma shaida babu daya cikin waɗannan karni da annabi shaida wanda ya ce wannan aya daga na samu maulidi yau an mamaki yau mutane san kare bida ya sa za su halaka su wuce bida a shiga ma'ana adawa ko kaita da magana Allah ko manzan Allah karara yau duk wani an ka ɗauka kamar wani aishin ne ka koma tushe da tawai ko ka shiga ma tsari na kan zace na na internet ka bincika menene ne duruji ke maulidi kowa ya sani da yan bid'a suka bid'a da kakanninsu da malaman su suka bid'o'in ba suka maka fara maulidin me wuce maulidi kurin mun ga kirista suna yi suna girma Isa alaihi salam shi ma ya kashi wancan muzaffar ya ga ya kamata mu ma mu duk wanda ma wannan ƙarya ce wannan ba wani hujja ba wani bayan wannan duk wanda gaya makonin kin Allah ne ya kama wani hadisi ko aya murguda ko hadisi amma ba shi da salaf wallahi kamar sha wahala kullum tsakanin yau kai da magana mutum ya kawo ta aya ta ga mun huta ka je wata aure akan ka tashi kai wani zan Senegal ka tashi da ra'ayi ne kowa tashi kawo ba madogara a cikin ɗaya cikin magabata su kan wata aya ta Qur'ani yace daga nan malam wane cikin magabata da aka amince da shi yace daga nan muka samu ludi ta ba shi da bi ba an ka ce da malaki bai san shi ba ma malika bai samun jiba haka bu hanifa haka shafi har su ta soji soji hadin ne ku so musu annabi ne in wace kai kana ne maliki ne ko a ishara ko a ruwaya mara inganci ba inda maliki ce yi ko ga ta kaga ba babu mududi amma kaga babu salatu idani ko ka gani da ta maka ba ta ga nan sallar idi biyu la yad azmi ka ganta ba mai ce ma ka rike shi a wani littayi na imam malik ko abu hanifa ko shafi abu bin hanbal a ina suka yi babu maulidi ko na goyon baya ko na suka amma babu ma su san shi ma ba su ma san shi ba lewa sai magana kan shi ba san shi ma ba sai magana ko ku su ma jahilai ne ba su addini ba su ma jahilai ba su addini ba ko ba su annabi ne kaga ma gane dan bid'a a fili yake ra'ayi ne kullum saka suke rayuwa da ƙarya amma Allah ƙarya wa annabi ƙarya abin tausayi za ta mata da yara a kamo kisa kisa a san fursan ƙarya ce ko annabi wallahi ba ta tushe ha ko da cewa Allah ma mulki ba subhanallah Allah kaje radio ta da wani Allah ma Allah har mulki to kan mutum banza ko kamar nan mu Allah ƙarya kun dan ra'ayinka an ka rike shi waye a cikin babu ɗaya cikin manasin makakan nasu suka yi bi da babu kwanan da magana ne kullun shi ne kullun ya sha ke ge san zuciya kullun yace Allah ma mulki subhanallah haka suke rayuwa wannan yanwa da ra'ayi kurin ka banza halaka halaka da wani Allah shirye da mu sai annabi kurin ka mai biyayya kurin ya zo da aiki ka yi aiki kurin aqidar ahlus sunna da jama'a cewa man ahlus sunna manzo Allah ya huce wanda zamu mance da shi har mu bikin tuna shi wanda ake mancewa shi ake tunawa musulmin kwarai kullum rayuwar shi ba ma yake ya manzo Allah yi cinka shanka maganarka zamanka ya kwance ka ya manzo Allah yi ko wanda ka bance ta ce ko ka biki suna shi mu manzo Allah ya huce mun ce da shi har mu suna shi ya huce kullum rayuwar su muke ha ha ma muke bace mu kuskure ba amma ne ma muke yi duk a rayuwar mu kuncin mu cin mu shan mu zaman mu shigan ban daki ko mu ibadar mu su muke yaya manzo Allah yi kuma shi bai da iyalan kullum muke fama da karanta sunna a karanta bukhari muslim duka wannan haka fama mu yaya muna karanta ne yaya ya rayu ko mun mu yanda yi shi muke ta shi ne sunna ba hira ba da ra'ayi amma wajen zalunci da zalunci da ƙarya ya ce mabiya wani basa basa manzan Allah ka ji wa ƙarya kai da kake kama na wani kai da mai ka kare tsarin wani ka ce wa kai da wani bisa annabi gani manzan Allah kamar kana kana kana yawo ka ji aƙida suna biyayya maza Allah kullum tare kake da ya rayu ke mai wani halin kuwa bai wa a ce amince maza Allah har ma a yi bikin tuna shi su suke mance ya suke na Muhammad tuna shi mun mance shi insha Allah ya ce kenan ahalin suna jama'a ba kenan shi ce bambancin su azna jama'a bayan bin qur'ani da sunna to kuma suna bin qur'ani da sunna daidai fa'intar magabata na kwarai ya sahabbai suka yi ya suka fahimci wannan aya da manzo Allah ya ce kaza ya suka abin aikace daga ta wanda suke qur'ani da sunna amma illa ayi akan ra'ayin alhawakin su yace kenan suna biye suna bin sunan annabinsu da abinda sahabbai suke kai na muhajirai da ansar ke mutanen suka yi hijira da mutanen madina a jumurce kuma a keɓance suna biye halifofi wannan guda hudu abubakar umar usman ali ya ce li annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ausa bittiba khulfa rashidin khususan faqala sallallahu alaihi wasallam عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعلم هدين الراشدين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومرسة الأمور فإن كل مرسة بدعة وكل بدعة ضلالة يجي أنا مثلا يا وسيا دبن صحابي أكيد يا وسيا دبيا جوئنا خليفو في ناشي shiryayyu masu shiryasuwa inda yake cewa alaikum bi sunnati ina muku umarni da rike sunnata wa sunnatul khulafa al-mahdin ar-rashidin da sunnal khalifofina shiryayyu masu shiryasuwa tamassaku biha yace ku rike wannan sunna wa addu alaiha bin nawajiz ku cije ta da haƙora matamna da kyau masu ƙarihi kanta kurce abu ne mai kurcewa da kyau a kowahala yanzu ka saki makiyata ba ya ce wa iyaku bayan umarni da rike da alaikum sai kuma ihe kashi da mudisat da abin da aka yi kira mudisat abu sabo mudisat al'umur da abin da aka kirkira daga baya yan wa'anan wasu malaman bid'a kan yaudari mutane almajirai mabiya da cewa ku rike tsohon abu uwaye da kakannu kajuwa ku yi hankali saboda saboda tawai ku rike tsayin uwaye da kakannu uwaye da kakannu wai a nan menene kaga shi almajiri aka ce uwaye da kakannu tsahin abu sai ya ji abinda kakan shi yake da baban shi yake kenan abin da aka isko kakannin mu nayi a rike da kyau ka a bari sakakos da yawa suna fama da rike bid'a dan an ce sabon abu ne kenan sabo ne bisu tunanin kakannin kakannin mu ma baya suke bayan manzo da kowa Allah manzo da yau shekara 1000 kusan biyar kakannin kakannin mu 100 ne 200 ne 300 kenan a su ma a zo kakannin kakannin mu ma su ma tana addini ya riga ya cakuɗa su ma dama an ahe ma a cikin bayan a baya aka ahe su kina ana magana tsohon abu ba a cewa kakana babana aka ce ma tsohon abu da ɗaɗɗan abu abin da yake da tushe a lokacin wanda Allah ya aiko abin da ya karanta wannan shi ake ce maka riƙe da kyau shi ne tsoho ba kakannin mu da wayan ba su ma iyawa tun bar hanya iyawa tun su ma uwan naka san bar hanya da ni maka bisu kina aka ce ana muka shaida rike sabon abu kaka dauka sabo wanda da zana yanzu wanda muke tare me sabo yanzu yau ai sunna ta aiki ai aiki da qur'ani da sunna sunna sabo ga zulata wanda aka tace da sai ingantattu ga bukhari ga muslim ashabu sunna ga zai sai ga sanin daban-daban to a wajen nan da yan shekaru baya kaɗan kayan zaba sunna ba ruwan mutane da bukhari ko muslim ko abu dawud ko da tawassunna ko da tawfiki da ganan ko da tawfiki ne kurin ake da akadari shimawi iziya askari risala musulali mudawwana iyaka a wani wuri ɗaya ɗaya ana motsa malaka to yanzu an ka ce buhari hadisi da kajiwa sun hana magana hadisi kenan a wajen hadisi abu ne sabo tunda can da ba akwai baka a kare shi ba shi sai ga malamin kirkiri a talabijin da radio ya ce wato eh lalle hadisi ya zo mun gani a fakan sunan amma mu nan malikawa ne to kaga mun hanya to zaka ce kai sai annabi yaran kai tsohon abu anan ayi aiki don ta da tawon kawo hadisi shine sabo a jinsu to kaga hadisi ba sabo bane akwai wani shine tushen kina ki kira a abdama mu ma ba ma goyon sabon abu tsoho amma tsoho ba ni wayo kanin ba tsoho tun da abin da manzo Allah bari can za a koma ba kanin da wayan ba a ce ma tsoho koma tushe sai ka samu tsoho wanda ake bi da abin da ya biyo bayan wa'ancan su ake ma kashe ke ina muku kashe da sababbin al'amura sai yake cewa fa inna kullu muhdathatin bid'a kaji annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce dukkan dukkan abu sabo kirkire sunan shi haka magana ce dukkan abu sabo kirkire ne kuma bai kyale ba ya ce wa kulle bida'atin dalala dukkan kuma bida'a abu sabo wata ne haka mutum ya bakan shahada bida'a hasana bida'a wace ce ya bakan shahada ya samu in dai bida'a ce ta wani bata ce wani ne ji yake muna wani aure ne ya so wani mai zikiri akan to ku kun ce ya tabe ga ta mala wai me bid'a ya tambaye ni yace bid'a abinda manzo Allah bai yi ba amma bangaren ibada kisan mun ka wannan na fahimce shi bangaren ibada abinda bai yi ba aka yi daga bayan shine bid'a shi da ma abu shi abin da yake so ce abin kun bai da hankali bai gano ba yace mun to annabi ya hawo mota ya hawo jirgi yace shi me kenan baka ji ba nace maka bangaren ibada wai shi zai ga shi ka zai zai shi da abin da kai shi amma ai da yana hankali ai na na shi na da na da mana mishura da na da mana mishura nabi zai ce mun bangaren ibada dan manzo Allah ya ce ku ku lamarin duniya ku ga sanin gawo kelan annabi sun bizo mai kuma kera mota da hawan inji ai yanzu kuma mana ibada kuma yi da ka magana to annabi ya hawo mota ya wuce ciki da ce ban Allah inda kai ji na farko inda kai shirayi na ce maka bangaren ibada ake magana a nan ake bid'a wannan kere-kere ne annabi ya ce ku kusan hannaman duniya ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya su ko ana kilili kilili wani san kilili ya ba kwasan shi ba dabino akwai namiji akwai mace icce ne shi dai bai ya kuma sai mai barbara in ta iya sai an dauko namijin an buga an buga wurin shi a jikin mata takwan takwan ɗiyan su zama sanana wanda sun dabino shi ne kilili to wannan annabi ya zama ana a madina sai annabi ce bisa ku yi kilili kuwa suka ce haka muke ce da wawa da marko cikin da hira shi ne suka yi suka bar kilili ba su kilili ba kaka ta wata dabino dabino ba wanda yi suka ce ya rasulullah kai kace kan mi wace a ya ce ni a ya ce an tun alim dubi mun duniya ku ku ka sanin lamarin duniya ku wannan kuma wani ne hira ce da faɗi hira ce ya bana tattauna na faɗi ni ba hana ku kililin ku ba kana annabi ya ce ku ka sanin lamarin ke lamarin duniya ci gaban duniya kere-keren abubuwa ne na ci gaba bai da alaka da addini anan ba bid'a wanda ake bid'a da ake inkari bid'a da sunan addini dan me yasa shi Allah manzo ya aiko ya karantar da mutane addinin Allah manzanni ya aiko kenan bangaren ibada ne ake cewa ba abun kowa wani bai kawa sai manzon da Allah ya aiko Allah da ya mu dan ibada bai mu kaza ba ko ya abin da ke so sai ya aiko da manzanni to aikin manzo shine ya karanta da kai ibadar Allah kenan abin da aka yi sunan ibada he wani daban he kirkira ya kamata shi ma a yi sai wuce aka ce inda mutum ya fahimci me ma'anar rasulullah me ma'anar manzon Allah inda an san haka an fahimce ta baiwa ka yarda da bid'a so shi Allah da ya mu dan bauta ga wanda ya kuma da kuma ibada to he wani a gehe bai da wahayi daga Allah ya ce maka ya kamata a yi kaza kawa kaza ko kaza to kenan me me matsayin manzon Allah shine aikin manzannin Allah ne ya shiga shine wani hadarin bid'a shi yasa Allah yake da ukuba take da zahiri bid'a sai manzon Allah koyin tsanantarwa kan bid'a shine hadarin ta lahi ne babba bid'a mummunan lahi ne domin tarayya ne da manzon da Allah ya ku shine hadarin ta ga wanda Allah ya ku amma wani zai zo shi kabace shi ma kai kaza kuma ka yarda to kenan ba a bid'a kan kire-kire wanda daban ne in ka kero halaka mace halaka in ka kero halaka da shan giya da wani da banna ce maka laifi amma ba a maganar bid'a wai kawo mota kawo jirgi ka sa mantar ka yi a mikro wai yanzu tunaji a mikro wai ce man gala dan wazi a mikro ba sa ta ta ji an ce gala dan wazi a mikro ko a radio har yanzu ta ballagarwa kurin ko a hausa na gamariya ko a hau mota ko a mace kasuwa hanya ce ta wa'azi ba a ce baka bai kayan mikro ko ga ranar mikro wanda ba ne zawo ya ce kenan ahalus kiran da nan manzo Allah ya ce dukkan kirkire bid'a ne kuma dukkan bid'a bata ce ruwa ta Abu Dawud cikin sunna sai karshe he kara bayan dukkan bid'a bata ya ce kullu talatin finnar kuma dukkan bata kuma a wuta wannan sai kenan dukkan bid'a bata bai tsaya ba ita kuma dukkan dukkan bata kuma a cikin wuta sai ya ce sun mai tabi'un alladhina yalunahum min alqurun almufaddalat alula almufaddalat alula yace bayan bin sunnar waɗannan magabata wannan guda hudu kuma sai suna bin waɗanda suke bayan waɗannan sahabbai min alqurun almufaddalat alula suna bin kuma zamani wanda Allah ya mai shaida zamani na kwarai da farko kuma annabi yayi yayi yayi khairu khairu ma ta khairu qurun harin nasu karni harin nasu karni kenan hiyayyen mutane wani suka rayu a zamani na kuma yan bayan su bayan su da annabi ya zamani uku ke wani zamanin uku suna annabi ma shaida ke shi kai zamanin da ya rayu da karni na bayan shi da wancan na uku su ne annabi ma shaida a zamanna da sunan zamanna to amma ko su a cikin wannan zamanin na farko ma ba nabi ba idan mutum sahabi zai abu amma ba wannan kike sahabai sahabi tabi'ai suna rayuwa rayuwa ce aka yi ga sahabbai ga tabi'ai amma sahabi ma yi abu cikin tabi'ai su ce wannan abin da kai yaya sunna ce ko kuwa da su tambaya sahabi za mu sahabi za yanzu da shi fa inda shi ko ku sunna haka annabi na sunna ce ta shi mu shaida daga wannan ruwar makaranta anan ba cikin akan ta abin jana'iz wanda yake magana wanda tabi'i ne sahabi ya kasa aka mai wata gawa ya salla tsakiyar ta ya kalle shi a shi da aka wata gawa ya ga ya tsaya a kusan kanta cito ya ce aka yi ɗazu aka kama sallar gawa ka tsaya a tsakiya ta mace aka kama ta namiji ka tsaya kusan kai ya ce haka sun haka annabi ya yi juya shi ta bai ce ɗan baya fafuzu ku kiyaye ga sunna eh ga ku kiyaye sunna ce ga su ko sabe ma ya ce ya ko fanta ce abdullahi bin abbas da ma'awiya suna tare ma'awiya da abdullahi bin abbas suna bai ne ma'awiya da ana cikin tawafi ai kusan ka'aba ana sun ana shahawa hajar aswad nan kuma da aika bara ma'awiya da ya shahidi da ya ji wancan sukurwai inda ba da wani hajar ya shahawa sai bin abbas ya to mai wannan kuma ya ce to mai nake ma'awiya ce bin abbas yaro ne ba yi mai laifi ne ita haka suna ta ce ya ce a ya ce yaro kana gaskiya sunna ce sunna ne ba ba ba ba sunna ce haka ce ce a ce yanzu kai ce ba ka kada gaskiya yaro shike ne aka saka bakuru ta ke da yaro kuskure amma ko dole yaro ya magana wannan musabo ne kana shawo wancan gurin kuma na bayi yubai da kinna alayhi na ce sunna haka tace ce a ce ka gani su haka suke baka mata ba da wani wani da kana wani a sunna ake bi lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته